قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna ranar lahadi ne sha tara ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu da shekara ɗari hudu da arba'in da bakwai muna fatan ubangiji ta ala ya datar da mu allah muna roƙonka ka sanya wannan zama namu daga cikin ayyukan ibada wanda ka yarda da shi ka karba allah ka yi mana kurakuranmu da zunubanmu allah ka samu daga cikin bayan da kake yantawa a wannan wata ba don aikinmu ba don rahamarka da jin ganka da farnaka ya Allah Allah ka ba mu ikon jajircewa akan sauran kwanakan da suka rage mu gabatar da ayyukan alkhairi da zaka yarda da mu ya Allah Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah ga bayanka da musulmi a duniya suna cikin wani irin yanayi sakamakon wato yanda makiya addinin Allah suke so su ga sun yi mana gadar zare su hana kan mu yi ta cin juna su kuma su biyo baya da kisa ya Allah ka bai da musu aniyarsu a cikin zuciyarsu shugabanni suka ɗauki mataki akan kaiwa harin nan don ya zama to fitina ga al'ummar musulmi na isra'ila da na amurka Allah ba su fi ƙarfinka ba Allah mun barka da su mun gama ka da su ya Allah ka yi mana maganin su ka kaskantar da su ka durkusar da su duk wani kullakulla da makirci Allah ka bayar musu Allah karka ba wa kafirai nasara akan al'ummar musulmi na duniya Allah muna roƙon ka zama da kasashen mu lafiya sauran kasashen musulmi. A ci gaba da karatunmu a darasin mu na baya muna da cikin wannan suna mai albarka suratul an'am inda muka karanta aya ta ɗari da goma yau insha Allah za mu tashi aya ta ɗari da goma sha ɗaya. Aya ta ɗari da goma abinda take bayani ɗan uwa shine akwai waɗanda suke yi ta rantsuwa da Allah matuƙar rantsuwa cewa idan annabi ya zo musu da aya ba ƙur'ani ba wata aya da za ta nuna alamar shi Allah ya aiko shi za su yarda da shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya karyata su ya ce ko da an saukar musu da ayar ma ba za su yi imani ba saboda Allah ya riga ya juyar da zukatansu da tunaninsu da ganinsu kama lam yi wani bihi awal mara kamar yadda ana ba su yi ba imani ko aya ta zo ba za su yi imani ba Allah ya kyale su a cikin imuwa suna kai kawo Allah kan samu daga cikin wayannan mutane to sai Allah ya ci gaba da bada bayani akan su yace walau annana walau annana nazzalna ilaihimul malaik الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون to shine Allah ce walau anna walau annana nazzalna ilaihim almalaika ai da za a ce mun amsa wannan bukatar tasu muka turo mala'iku saboda sun yi rantsuwa da Allah mutum to tunda sun rantsi bari mu turo annabi mala'ika in annabi Muhammad ya wa'azi mala'ika sace gaskiya ne haka ne Allah ya aiko shi ne sheda ne Allah ya ce wallahi ko da mala'ikun sun zo ba su yi imani ba eh ba su yi imani ba mala'ika ya zo idan annabi ya faɗi aya ɗaya ta ce to wannan ayar mala'ika da gaske ne Allah ya aiko shi mala'ika ce ƙwarar ku ne shi ne Allah ce wallahi ba za su yarda ba kara ba da ai sun yi ruwan tambayar guri daban daban a wani gurin suka ce autati billahi ko ka zo da wani jannatin wato jardon wanda naka ne kaɗai Allah yawa ba mai shi ko kuma ka zo da Allah naka idan ka wani ya ce ƙwarar ku ne na aiko shi kaga ai ba san waye Allah ba ko suka ce wani mala'ikatu kabila ko ka zo da wasu mala'iku tare yake cewa kashi-kashi idan ka ce kabila ko kaman kashi-kashi ko kala daban-daban ko jama'a jama'a in wannan su zo su ba da shaida yau gobe zo su ba da shaida duk sun nemi wannan a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam waya kan sai an yaka su imani ke wani gurin ma Allah ta'ala ce kalu suka ce lan numina hatta nuta misla wa qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah suka ce ba za ta bai rasu imani da Allah da annabi yake kira a kan shi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sirri da Allah da go to ba za su taba yarda ba hatta nuta misla ma utiya rusulullah har sai ya kawo ayoyi ɗaya bayan ɗaya irin wanda ma'aikan Allah na bayan sun kawo kare shi ne ba annabi Musa ya zo da sanda shi ma ya zo da sanda shi ya sake ta ta zama shejiya annabi Musa idan ya sanya hannun shi a hamata yana fitar da shi wani irin haske wanda yake ba mai cutarwa ba shi ma ya sa hannun shi a hamata maka hasken annabi salihu ya zo da taguwa shi ma ya zo da taguwa ta aiwu masharoro duk abin da aka baiwa ma'aikin Allah a bayan aya shi ma sai in ya zo da irin su zamu da annabin Allah ne hatta nuta misla ma utiya rasulullah har sai ya zo da irin abin da aka baiwa ma'aikin Allah a wani gudun kuma suka ce Allah madaukakin sarki ce wa qala lillahi la tulika arabi ne wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana wanda ba sa kwadayin haduwa da Allah ba sa son mutuwa ba sa son lamarin lahira balle a ce akwai wuta suka ce manzan Allah laula unzila alaina lil malaikatu me yasa da ka zo kace Allah ya aiko ka ba san ko da malaikan da ya bada shi da akan gaba ka ga Allah a san ko malaika karo bace da Allah ya ba su amsa law kana da a ce su ma malaiku ne yamshuna mutuma innina suke tafiya a ban kasa razanna alaihim min al malaikati ne min as-sama min as-sama'i malakar rasula da mu zai musan ko su malaiku daga sama zama to su ne manzanni to ai su mutane ya za a aiko malaika kuma musu wa'azi ina dan adam zai fahimta maganar malaika ayyabi ina dan adam zai zo ya saurari malaika ya wa'azi in bai gane ba har ya tambaya wani irin kunnen shi zai iya karɓar maganar da malaika zai faɗa miji ba mutane adam sallallahu alaihi malaika ɗaya ne ya raka musu wasu da mutu to kai yanzu in ka zo kana karanta qur'ani ka bace kai ba ce kan yau da kike kuma ai babu kai eh da wani kuma da jiga sai dole albashirin yanzu saboda irin girman su da karfin su gilazin shidad mabota kabri ne da girma da tsananin karfi ga su kuma laya sun Allah ma amaru ha so ba su sa'a wa Allah ya umarni haka za a yi sak ba fara wai fa'aluna suna zartar da duk abin da aka ce su yi ne babu nasiha su a babu nasiha malaika ba zai zo ya wa'azi ba kuma shi kenan ka kiya ka ce sadakallahu alazim ya kyale ka a hida ayi wani haka Allah ya ce da a ce so malaiku ne su a turo malaika to Allah dai Allah ya jira liqa'ana waɗanda suke ba sa kaunar haɗuwa da ubangiji suka ce me yasa ba aiko shi ba aiko malaika tare da shi ba ha auna rabbana ko kuma ubangijin nashi ya zo da kai shi magan shi duk ko manzan Allah ne ake wa wani magana kai ka faɗi magana sa ba a yadda ba ko an ka ɓata rai to shi gaba daban-daban an mashi irin wannan ta'annata wannan su zo su yi nasu ya tafi wannan su zo su yi nasu ya tafi haka Allah ce da kadis take barun fi anfusihim sun yi girman kai a cikin ransu ne kuma wa atau utuwan kabira sun yi shishigi shishigi ma babba a inda suke ce da mala'ikan ya zo da sun tsaya na ayyar sauki ko suka ce auna rarar bana ko kuma maga allan da ita ko da yake rai na bala ya kama ya zo da sauran ko za su yi to ina allah kuma yake ido ku baya ganin allah baya da zai iya zika allah to da haka allah madaukakin sarki ya ce walau annana nazzalna ilaihim almalaikata da za a ce mun saukar da mala'ikun wa kallamahum mala'iku su musu zance al'amarin da ya shahi zancen mutuwa shine wa kallama hul mauta in dai aji lahira haya ya zancen mutuwa ko ba ya zuwa lahira sa fita ina ko a kokona ala da kokonin zagayewa da mun zagaye da mutuwa da wallahi ba masu ha ni dai ba na san da wallahi eh dai ba dan dai ala sa mu cika da imani kawai saboda ba ta da dadi ne sauƙin ma ya ka samu shahada yawa saboda ka samu ka je ka da diplom wanda ba za a maka tambaya ba a cikin kamarinka ba wanda yake burin ina ba ya dawo duniya a sake kashe shi kamar wanda ya bar duniya ta hanyar shahada Allah ka ba mu shahada ka rabiya amma ba ce ya mutu musai kawai ha akwai matsala ba zai Allah sa mu cika da kalmar shahada to da za a ce mala'ikun su zo wa kallama humul mauta su musu zancen al'amarin da ya shahi mutuwa da ranar tashin alkiyama wa hasharna alaihim kullu shay'in qubala a cikin kowane al'amari mu tara musu kubalan wata tawaga ta musamman ta mala'iku wanda zo su ba da shaida su ma wallahi ma kanu da yin Allah ya sani ne ya san suka zo ce wallahi ba su yi imani ba illa an yasha Allah kawai sai dai abin da Allah ya so sai dai wanda Allah ya so da imani a cikin su Allah ka samu daga ciki Allah ka samu cikin masu imani me yasa Allah ce walakin na aktsarahum yajhalun mafi yawan mutane sun jahilci Allah ne kuma sun jahilci shari'ar Allah da abin da dan adam ya jahilta to shi yana kyamar abin da ɗabi'ar dan adam ba shi yana kyamar abin da ya jahilta da abin da bai sani ba gare yake kawai ba daidai bane idan aka gaya mishi sai dai kawai ya yi imani ko dan yara da mai faɗin ko kuma dan yana ga abin kila zai iya yiwa amma sau da ya ɗaga da abin da bai sani ba yana ɗan girgiza shi ba dan ya faɗi daga cikin manyan malamai aka ce mishi an fito da wata na'ura sunanta kwamfuta tana ɗaukar ƙur'ani gaba ɗaya yace ƙur'ani gaba ɗaya an ya kuwa kaje abin malami ne ba ma ya mamaki ya za ce wata dama za ta ɗauki ƙur'ani to yanzu sallar kamar ƙur'ani nawa za ta ɗauki to me yasa yayin karin wani abu a lokacin matsayin babban malami na duniya bai bada fitawa addu'a saboda bai sani ba zaka dan adam yana inkarin abin da bai sani ba ne wannan masu ilimi kenan wanda suke da hasken Allah idan ga mutum wanda yake kuma ya dace Allah malami ba san shi ba ya jahilci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jahilci alqur'ani ya jahilci sha'anin Allah ta yaya zai zake sai ya ce mai akwai wuta akwai aljanna akwai hisabi ai gane ke kawai tatsun ya ci gane ke an mutu kawai an mutu shikenan eh Allah ya sauke da haka Allah ce walakin na aksarahum yajhaluna mafi yawan su me yasa suke jayayya da gaskiya wallahi sun jahilce ta ne musanta ba sun jahilci Allah ma ba san shi ba zuwa fahimci waye manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yanzu mutumin da yake ganin soyayya annaba a zuci take yanzu kana gani ya san waye manzo Allah yana tafka barna kuma yana ganin shi masoyin manzo Allah ne kadi ba gani mutum zai da zamanto da abin da gada ma zai amma da ka taba shi masoyin annabi ne haka ake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko matan gidanka idan ka kawo ta ka sa mata doka da oda ai ya kamata ta kiyaye idan tana son amma sai ta fatai ta fatari da duk dokar ka da abin da kace ayi taki kai mun ruwa gurin ka ta ce ba kaiwa zuba mun abinci a cikin gana maka ka zuba ba a zuba ba ɗauko mun kayan yasa ba a ɗauka wai da Allah ke mai wadda ce soyayya ce zai yi to manzo Allah ya ce a yi wannan ba su yi ba kada a yi wancan sun yi ga yadda ya kamata a yi kuma haka suke yi ba sun ɗauko abin da sai gada iyaye da kakannin suna yi gada manzo Allah sun mai da a gefe kuma in gaza su ce su masoyan manzo Allah ne soyayya annabci wata irin soyayya ce wannan wata irin ai ba soyayya ce wata dace da hankali ba to wannan shine duk mutumin da yake son mutum almuhibbu liman yuhibbu mata'ahu duk wanda yake so ga wanda yake so zaga biyayya yake mishi eh ya zaka ce kana son manzon Allah sallallahu sun mata su kuma kai kana saba mishi wanda ai hankali bai dauka to soyayyar ka ga manzon Allah a ga duk abin da zaka yi koyi kake da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine alamar tabbatuwar soyayyar annabi Muhammad alaihi salatu wasallam haka idan kana son Allah alamar son Allah to a ga kana bin annabi Muhammad yahuda ba ta suke su kowa son Allah ba suka ce alakarsu da Allah kamar ɗa ne ma da ma'aifi na haɗu abin wallahi Allah ba suka ce وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه Mhm.
قل فلم يعذبكم بذنوبكم Allah yake ba mu labarin yahudu da nasara suka ce su tamkar 'ya'yan Allah suke kuma su ne suka fi kowa soyayya ga Allah Allah ma ba aya ka kawo قل ba إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم sai ذنوبكم manzo Allah ya ce to ga gaya musu in har da gaske suke suna son Allah kun gaya musu ya ma'aikina in ji Allah in kuntum tuhibbuna Allah in da gaske kuke lalle kuna son Allah to ga alama fattabi'uni ku bi ni kiran alamar mai san Allah menene a gaishe yana koyi da annabi Muhammad alaihi salatu wassalam to lokacin nan ne ya ibukum Allah shi ma Allah sai ya kaunace ka alamar san annabi shine mi koyi da shi alamar san Allah shine bin manzon Allah bin shi daban koyi da shi daban ko kwaikwayo ya zama ta sa kayan ka irin na manzon Allah bakin yadda ya ce ayi haka ke yi ya ce a bar gemu to karka share shi amma ka ce masa yi manzon Allah da yake adam ya ce a bar gemu ka zo ka bai da haɓar kamar haɓar hadiza da kande musa manzon Allah ne ya ce suturar mumini kar ta wuce rabin kwauri ko sama idan sau kai kullum ta zarce kana taka wannan ka ka ce kai masoyin manzo Allah ne alaihi salatu wassalam ah wannan ba soyayyar gaskiya bace ba alamar soyayyar ka ga al- ga Allah to a ga kana bin annabi fattabi'uni sai ka bi annabi Muhammad sannan a lokacin Allah ce shi zai kaunace ka kuma sharadin Allah ya so ka sai ka bi annabi Muhammad ko kawai a duniya duk wanda ya zo duniya bai bi annabi ba wallahi Allah ba zai so shi ba kawai shi ko me yayi sai ka bi annabi yawwa sannan alamar kai kuma kana soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ganka kuma kana koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen sallah kana sallah irin ta manzon Allah ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku rika sallah ta kan irin yadda nake yin sallah to amma kai sallah kamar idan kai aka ce ka rubuta kan kala da kila ba za ka rubuta ba saboda kai ka san ba daidai kake ba kuma ka ki- ka ki canzawa ka ki gyarawa wani gane yake sallah ba ta isa mata karatu ba abin da ta za iya daga kano ana yi in kiran sallah zai ba ba ya koya ba tun da ya taso a kola da ne angosu ya sayan da yake kawai sai da ya ta yi maka shikenan amma yaran likitanci sai an koya baka aikin gidan wuta sai ka je ka yi karatu ne jilar ka baka horo yara ba a zama soja sai an jefin da biya an gurza mutum ba za ka zama tobolo ba sai ka je ka yi karatu ba ka zama dandarma kan ka tobola sai ka je ka yi karatu amma addini yana ganin ba abin da za a ba karatu ba ne ba haka ba a yi shiga ba gani wani akwai lafiya a jikin mai irin wannan tunanin kuwa ta yaya za ka bauta ma Allah ba ilimi ba karatu ba sauraron karatu kuma ka ce abin ya daidai ya yi mutum ba zai zama to dakta ba ya yi tiyata ya yi allura ya yi ordonance a ji a sau magani a sha sai an ji an yi karatu amma addini na ga bai kai abin da za a ba lokaci a ji a yi karatu ba shi da lokacin ma bai da kawai da neman abinci yake yi shi ake ya mashi yawa eh amma da shi za a yi gardamar addini kuwa a yi awa nawa ana yi a yi awa nawa ana yi ce aka ce an ce shi bakin gardamar shi kenan ai ta aka yi kaza ai aka yi waye ce to ba mai cewa a cikin addinin ma sai Allah da manzansa eh duk wani wanda zai ce sai in ya dauko a abin da suka faɗa ne to ya kamata mu shiga cikin taitaye mu to duk wanda muna magana akan jahilcin mafiyan mutane ne Allah ya ce walakin akatharuhum mafi yawan mutane suna aiwatar da jahilci ne kawai a cikin rayuwarsu sun jahilci alkur'ani sun jahilci sunna sun jahilci Allah ba su ma fahimci manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah kanka samu daga cikin masu aiki da jahilci to sai Allah ta'ala ya ce وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا gaskiya ne ولو شاء ربك ما فعلوه Mm.
فذرهم وما يفترون yanzu Allah ne yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayani yake mai tasiriya ya kwanta masa da hankali ya wayar masa da kai akan irin waɗannan kalubale iri daban-daban wasu sun ce ba za su yi imani ba sai ya kawo mala'ika ya shaida wasu sun ce mala'iku ma sai ya kawo gungu gungu tawaga tawaga auta ta yabil mala'ikati kabila ka zo da mala'iku daban-daban wannan ya bada labari yau in ka faɗi ya ce gaskiya ne gobe ga wasu ba su bane kuma su ma sun zo sun ce gaskiya ne wasu sun ce ma auna rana bana ko sai in kawo ka kawo ubangijin da kanshi ma ya zo ya bani wasu sun ce hatta nuta misla ma utiya rasulullah har sai ka ka irin ayoyi da sauran annabawan ba su kawo kaga wannan kalubale ce mai kala daban-daban manzo Allah ya fuskanta akan wannan wahayin da Allah ya aiko shi ya yasa da shi zuwa ga al'umma to shine Allah ya ce wa kazalika ya Muhammad haka nan al'amari yake kai hakuri eh ja'alna li kulli nabiyyin aduwan mun sanya kowane annabi yana da yan adawa yana da makiya na cikin gida da na waje cikin yan adawar annabawa kuma akwai shayatinal insi wal jin akwai shaydanun aljannu da shaydanun mutane ashe shaydanu mutane ma akwai shaydanu ko yawwa ba aljanni bane ga ake samun shaydanu duk wanda yana jayayya da gaskiya yana daga cikin ko ma shaydani ne ko kuma almajin shaydani ne haka Allah ce muke sanyawa kowane annabi a duwan makiya daga cikin shayatinal ins wal jin eh makiya akwai cikin shaytanun aljannu makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makiya sunnarsa makiya addinin sa akwai daga cikin shaytanun mutane makiya manzon Allah makiya sunnarsa makiya addinin sa haka Allah ya tabbatar da shi a cikin alqur'ani kuma waɗannan shaytanun kala biyu da na aljanu da na mutane yuha ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura sashen su zuwa sashe suna wa junansu wahayi na waɗansu irin ƙarerai na rudarwa shi yasa aka ce ko kare idan ya zo za ga ba tare da abinci mace ba sai in ya zo wucewa ake nema da an ce ayyuka kare sai ga mutum yana neman ina inda dutse yake ko to wallahi shi ita gaskiya kullum mutane sun tare da abin jima da ba sun nema ba da ka zo da al'amuran gaskiya inda ba shi ake yi ba la ilaha illallah za ka gane furanka za ka ji kirkire da sharri ɗaya bayan ɗaya wanda ba sai da aka yi tunani ba a kai tsaye ne aka ɗauko sharrin kawai aka yarba mace ko ka haƙura ko kar ka yi haƙuri haka abin yake a wajen Allah me yasa saboda akwai shayatin jinni zuwa shayatin insi yuha ba'dhum ila ba'd sashen su yakan wa sashe wani irin wahayin bayanai da kareraki da sharri iri-iri zukurfal qawli wasu irin maganganu waɗanda suke na batanci wanda idan mutum ya ji su ayi akan ka gururar za su rudar da shi ya dauki mutumin maza ne kai abin da aka yi tawa sunna kenan ala ai wallahi karka suke ga saurare su gwargwadon nisan ka da su gwargwadon ladanka haka ake malaman gargajiya na su ba suke mana ai gardama gare su ba sa karuwa kan da kai gardama da su za a rinjaye ka a to ana mai gaskiya na maka ya karu mutum da wuce sai za ka da shi sai ya gardama ba sa karuwa shari iri iri don kar mutum su fahimci sunna sai ai akwai wani marayin zara da aka samu ya kawo nuna abu da ya ce uwar shiga nonon da ya sha ya raba mata wannan ya zara ya sa uwar shi zakka ya ce ta hau ladan goyon da ta mishi wani ya je taka qur'ani bakara kawar dama nasi kawar hagun da ku aka ba shi izala haka ake ta yi ba haka dala wannan kai ka san wannan zancen ina aka zauna a kai shi in ka ce a wani gari ya ce to kai ma kila cikin su kake ko ba ka maka garin ba wata uwa ce aka mai babu ita wata uwa ka sai wa nono aka ba ta zakka babu ina aka hau qur'anin dama da hagun kai kana ina da kai aka yi wa maka labari babu amma za ka ce maganganun suna nan suna ta yaduwa suna yawo ai da kuke ganin su musa san annabi ai wanda laya ma da suke cewa kana dama da guru su suna da nasu wayo ne suke muku ko haka ake yi ba to wannan yana ga yadda laya da guru amma sa ce kariya suke suna da nasu eh suna so suke kawai su yaudare ku kaga wannan shar wannan suna zukuru fal qawli gurura eh yahudawa da kakku yadar su me yahuda zai sunna sunna ha wallahi sunna bai wuce bai ba la tajidanna ashadda nasi adawatan ladina amanu لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا Allah da kanshi yace wallahi zaka samu mafi tsanani adawa a cikin mutane ga masu imani alladina waɗannan su ne wanda suke yahudawa ba wani mafi tsananin adawa ga muminai masu imani da wannan alkur'anin masu imani da hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk duniya a cikin mutane ba za ka taɓa samun mafi tsananin adawa da su ba kamar yahuda waladina ashraku da kuma wanda suke wa Allah shirka masu addinin shirka ga Allah to ta yaya za kuma a ce mabiyin annabi ya zama bai hude ta yaya Eh, hanyar jirgin kasa da bayan jirgin sama da wani amma me yasa ya daga cikin zukuru falqauli gurura eh ya daga cikin zukuru falqaul irin waɗannan maganganun su ne maganganun kareraki na rudarwa an ji mutum bai hude ne a ce kai hankali da shi shi kuma ta shine bai hude shi ne magana me yahudanci mutane da kusan Allah suka kibin Allah kun bushin Allah ta bata a kansu wadda su mace ta yahudu to duka wannan Allah yake gawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi daman Allah ta'ala ya kare shi ya tsarkake shi ya aiko shi kuma ya cika aikin shi ya tafi kai ne ake so kai la'akari da irin waɗannan abubuwa zaka iya cin karo da su akan tsayuwarka akan gaskiya yau in ka tsare gaskiya ko a cikin gidan ku sai ka zama daban a wajen shawara ba a ne maka ce to kun ga in ka zo ba ta wa zai ku kyale shi in dai akwai ɗan rukunin kuku wallahi ba yau da kai yanzu zai ba ta zance yanzu zai zo to kun ji shi ko kun ji shi kun ji shi kuma a- wai kai kira su ne a tafi dinar amma sai ka kawai ana kyamarka in ka ga an nemi to ta ba shi ta wannan gude mawa ne eh wato kai an san kana gidan Allah kenan amma in dai akwai wani ɗan su kullum sai ka ba za a kai a gidan ku fa haka a cikin abokan ka sai ka zama daban ta kun ji shi yanzu zai wa mutane wa'azi ne ya mana bakin ka eh haka ne haka ne haka ne saboda ka tsaya kan gaskiya to sai ka tana irin wannan abin da aka wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ka yi hakuri idan a ma'aikata ne kace abu gaskiya abu ka'ida wallahi ko kai ne ba sun jijjiga ka ta kun gaishe yaro aina mutuma eh inda yazo kun ba ba zama lafiya wai ba kai so kake a tihi direct shine kawai shine matsalarka ba to ya hakkin wani kai ba ba tuta ma wani kai ba ba wani kai walakanta ba ko kai ne babba wallahi in kace zaka tsaya gaskiya ko a cikin mutane yau to wallahi sai ka amna gura suna na ba baka sani ba wani suna da ba wallahi na sama baka sani ba. ta gashi ne ya zuba yau babu zuba yau yana da mutum eh ya shigo Wai kawai da yake kana so abu gaskiya ne eh ko annabi zama eh raka masu ba eh za a raka maka wasu suna daban wai an faɗa amma ta hanyar izgili ne to sai ka tana irin waɗannan abin da aka wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi ma hakan ta faru a kan shi dan yana so ne ya fitar da mutane daga cikin duhu zuwa ga haske ya fitar da mutane daga halaka zuwa ga abin da yake shirewa to wannan abin sai ya cire maka damuwa idan ka tuna da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda wani bala'i ya same shi ko masiba to in ya tuna tawa wanda ta sauka akai da to yadda zo mishi magani akan ta shi shi sa ake so a san tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to kana da tarihin annabi kana da bangaren tarihin sahabban manzo Allah kana da tarihin musulunci to wani abin yana taimakon ka a cikin rayuwa shi yasa Allah yake sawa irin wannan labarin to shine Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan ash-shayatin al-insu wal jinn haka kowanne annabi mun sanya mishi makiya akwai cikin shedanin mutane akwai cikin shedanin aljanu kuma yuhi ba'dhum ila ba'd dhukru fil qawli ghurura sashen su suka wa sashe wahayi waɗansu maganganun kareraki wanda in an ji su za su rudar da mutane imma dauki mutumin banza da kuma mutumin kirki ne a dauki ka ba daidai kake ba kai kuma ke ne kake akan daidai wannan maganar ganin nasu ne suke tasiri akan wannan amma ƙarya ku ne suke bata yaya a daidai ana yi sai gaskiya idan ka tsaya kan gaskiya za a je a zo kana nan da inda kake dole kuma yarda cewa kai ne kake kan gaskiya din amma hakuri ke da wahala Allah ba mu hakuri ya Allah ce walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu ai ya rasulullah inda ubangijin ka sun da ba su aikata wannan ba haka Allah ne ya so kenan zarraba ka ake yi da Allah ya so da basu aiwatar da irin waɗannan halaye game da kai ba Allah ce fa zarhum wa ma yaftarun ka kyale su ka bar su da mu dangane da abin da suke kirkirawa bar su da abin da suke kirkira ya ishe su za su zo su tarra mu yanzu Allah kuma su girbi abin da suka shuka Allah ta'ala ya gara da mu sai Allah ta'ala ya ce ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون Allah yake cewa irin waɗannan abubuwan Allah yana saukar da su ne wani tusga ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah dan a korar da zukatan waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi da tashin alkiyama ba wani ya rabu kai kuma dan ka yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar maka wani ya tarifu ma hum muktarifun su kuma dan su kirkiri abin da suke kai da kirkire haka Allah yake hada tsakanin masu gaskiya da marasa gaskiya wannan yana kan gaskiya shi na kokarin kare ta wannan kullum yana kokarin kare kare shi dan idan har gaskiya ta sha to ƙarya ba ta kai labari to sai aka samu ana cin karo da juna wannan yayi nan wancan yayi ta to haka Allah ya dauki saki yayi tun asalin duniya to yi kokari har kullum kai ka zama to kana daga cikin masu gaskiya har kuma kullum ba wai zaka tsaya sai mutane sun ce kai mai gaskiya bane ba zaka yi da kai mai gaskiya ne kiyaye gaskiya gurgurdan yadda ka santa tsakaninka da ubangijinka dan Allah ya dauki saki shine wanda yake tabbatar da gaskiya ga mai ita ya kuma rushe kariya ga wanda yake kanta ko da shi yana ga kan gaskiya yake kuma duk duniya abinda kake yana gudana tafiya da ce karkashin umarnin shi Allah da ya amincewa shi da yarda shi kenan ba za ka biya ta mafi yawan mutane bane wa in tubi akthara man fil ardi yudilluka an وَإِن sabilillah تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ shi اللَّهِ Allah yace idan ma za ka bibiyi ta mafi yawan mutanen da ke ban kasa ko to ga abin da zai faru tsakanin ka da su yudilluka an sabil za su ma batar da kai daga tafarkin da Allah me yasa mutane galibi suke batar da mutane daga tafarkin Allah in yattabi'una illa Allah يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرجون galibin mutane mafi yawa Allah ya ce in yattabi'u da ba komai suke tafiya a kan shi ba suke bibiya suke yarda ba illa abin da yake da alaka da zato ai muna tsammanin kaza nan da wani yayi mai yiwa kaza yake ne ai muna tsammanin kaza yan ayi alaka kaza ne galibi abin da muke tafiya a kan shi mafi yawa muke illa man rahimallah ba kowa yake neman hakikanin abu ba wanda in yaji zai bincika ya rika neman ina gaskiya take to irin wannan sun yi kaza su kuma ba su da farin jini a gurin mutane su masu batawa ne ake gani wanda in yi abin zai binciko ya ga kaka daidai din yake kuma ya gaya mutane kuma ya so a tafi a haka to kullum shi ne abin tausayi don shi yake da wahala magana shi ba ta da daɗi ya ga shi wani irin mutum ne mai bata magana haka da sauransu ne in ya tabi na illa zan mafi yawan mutane abin da suke bibiya su tafi a kan shi zaton nan ne wanda bai zama tabbas ba wa ilhum illa ya kharusun mafi yawa kuma ba komai bane mutane suke sawa suke aikatawa illa ƙarerake domin alkharas shine ƙarya shi sa rubutu Allah ce kutulan قتل الخراصون Allah ya ce ya tsine mu makayyata ta haka wa irhum illa ya kharsun mafi yawan mutane ba komai suke yi ba illa kawai makaryata ne su a cikin sha'anarsu ba sa faɗin abin da yake gaskiya ba sa faɗin daidai Allah ka rika samu daga cikin makaryata Allah ka tsare imanin to wannan shine Allah madaukakin sarki yake ta sarriya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwanta mishi da hankalinsa akan abin da ya ci karo da shi na ƙalubale na makiyansa makiya addininsa wannan kuma izina ne gare ka kai musulmi kai mumini in ka karanta sai ka dora abin akan ka sai ka ji daɗin rayuwa amma in baka ya kautu zaka sha wahala Allah ya ganar da mu sai Allah ya ce أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا mm, والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق mm.
فلا تكونن من الممترين shikenan Allah madaukakin sarki yake faɗewa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya gaya wa wayannan mushrikai masu shirka ga Allah masu bautar wurin Allah cewa a fagairallahi abtagi hakaman yanzu wani Allah ne kike- kuke kwaɗayin ya zamanto mai hukunci ma'ana baini wa baina kun tsakanin da ku kuna son a ce mu sanya wani wanda ba Allah ba shine zai hukunci tsakaninmu wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala gashi kuma Allah shi ya saukar da littafi a gare ku littafin ya zo da mafassala ma'ana mubayyinan wanda ya zo da bayani ga yanda daidai yake ga yanda ba daidai ba ga yanda gaskiya ce ga yanda ƙarya ga yanda tauhidi yake ga yanda shirka ga Allah shi Allah shi saukar da wanda kuke nufi mai da shi gehe musayo wani wanda ba shi ba ya zama shi zai hukunci tsakaninmu da ku ko da ba su ba da amsa ba Allah ce waladina atinahum alkitaba ai wa'incan da Allah ya bai wa littafi kafin ku kenan yahudawa da kiristoti ai ko su ya alamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq sun san wannan alqur'anin to gaskiya ne kuma saukakken daga ubangijinka Allah ya saukar da shi ne kuma da gaskiya dan tabbatar da gaskiya da haka fala takunanna min al-mutarin ya rasulullah kadda ka zamanto daga cikin masu kokonto akan alqur'ani da haka Allah ya san manzo Allah ba zai kokonto akan alqur'ani ba dan shi na da yakinin da ba shi da misali kai ne ake so kai mai karatu kada ka zamanto daga cikin waɗanda suke kwakwanto da sha'anin Allah da sha'anin tauhidi da kuma abin da Allah ya saukar a cikin littafin alkur'ani dan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana kwakwanto shi tabbas ne yana da yakini kafin ma a fara bashi wahayi sai da aka je aka gurza shi sai da aka bashi training kai da ka dauki Qur'ani ba training malaika ne da yazo kafin ya fara sauka mashi wahayi mai ai ma sai shi har sai da ya shi ya kai ya sha wahala ya sai mishi ikra ta gani ko kenan shi ba haka aka bashi salim alim ba kafin haka ma tun yana yaro sai da aka tsaga zuciyar shi aka tare mashi irin bakin jinin nan wanda yake bin mutum gilli alaihi salatu wasallam kenan shi an hore shi da haka shi da ban baya kokoto da mu ake Allah ya ce wannan alqur'anin ko su yahudawa sun san gaskiya ne sabkakke ne daga Allah da haka kada ku kasance daga cikin masu kokoto ya ku al'umma musulmi sai Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim yanzu Allah madaukakin sarki yake kara tabbatarwa wa tammat kalimatu rabbika lalle kalmar ubangijinka ta cika sidakan wa adala wato sidakan fi ma qala wa adalan fi ma hakama abinda Allah ta'ala ya saukar na cika kalmarsa to ya zamanto gaskiya ne cikin abin da ya faɗa kuma adalci ne cikin abin da ya hukunta shine ma'ana wata mal kalimatu rabbika sidakan wa adala kalmar ubangijinka ta cika gaskiya cikin abin da shi Allah ya faɗa sannan kuma adalci ya yi a cikin duk hukuncin da ya zartar subhanahu wa ta'ala da haka kuma ka sani cewa har abadan idan Allah ya riga ya zarta ko la mubaddila li kalimati ba wanda isa ya canza kalmar Allah magana Allah ba ta canzuwa in kun canza ba kun yi aikin banza eh tana nan yadda take subhanahu wa ta'ala hukuncin sa kuma yana nan shine adalci idan kuka yi wani hukunci wanda ba shi ba abin da zai biyo ba shine zalunci wa huwa sami'un ubangiji ta'ala shine mai ji sannan kuma al'alimu wanda yake mutakakken sani sai Allah madaukakin sarki ya ce wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusuna shikenan madar maga ayar ba kusa da mu a shi arha Allah yana faɗin halayen mutane wannan shine halin aksar halin ar min bani adam halin mafi yawan mutane da ke ban ƙasa na ayan adabar halin su ne Allah ke bari mafi yawan mutane illa yan kaɗan yasa sai na umar kullum a dashi Allah ka sa mu cikin yan kaɗan Allah ka sa mu cikin yan kaɗan har wani tsaron wani sabi da kai an ce jama'atu rahmatullahi ya amir al-mu'minin jama'a rahmar Allah kai kullum kana da kwan kaɗai a karanta al-qur'ani da abin da kirki sai ka da Allah ta yanka ɗin fa kalilan ma yi minu fa kalilan ma ta zakarun kalilan ma ta shukurun duk in dai abin kirki ne Allah za ka ja ta yanka ɗin in yi zaɓa gare yawa fa walakin na aka sarar nasi la ya alamun walakin na aka sarar hun la ya shukurun walakin na aka duk wani abin wanda yake da darasin mutunci to za ka an ce mafi yawan mutane yawwa kenan ashe Allah maɗaukin sarki yana bayani akan halin aksar al'ard din bani adam halin mafi yawan mutanen da ke ban kasa na 'ya'yan annabi adam bata ne da aka ce wa in tudi akthar man fil ard in ka bibi mafi yawan wa'inda ke ban kasa ka bar ayyukan ko da shawarwarin su ko to dulluka an sabilillah babu wata wata kawai za su batar da kai daga tafarkin Allah in dai mafi yawan mutane zaka ko shawara ba da kowa ake ra'ayi ba da kowa ake daukarwa sannan magana ma ba kowa ke gayawa ba duk abin da za ka yi to ka dubi mutumin da yake kai dai a jinka kana mace kyakkyawan zaton yana da tsoron Allah idan shawara ce zai baka mai kyau ba san zuciyarka ba amma wani kana zama kawai sai kalli mai ranka yake so sai dora ka kai ina ruwan shi kai ka sani ba abin da ya dame shi wallahi saboda shi ma ba akan daidai yake ba to wa in tufi akthara man fil ard idan zaka bibiye ta mafi yawan mutanen da ke ban kasa yudulluka an sabilillah za su batar da kai daga tafarkin Allah dan ba akan shi suke ba kun ba shi suke nihi ba bai gaban su san zuciyarsu kadai shine yafi damu su yaya bukatar za ta biya ta sauransu kawai shine yan kaɗan ne suke tunanin gamo su da Allah a cikin al'amarin da su yan kaɗan ne suke yin abu don neman yarda Allah wani da abin da yana yi yan tere wala yana yi ne don abin da zai samu kawai in yi san ya samu kuma ba a yi da shi har a cikin tafiyar addini za ka samu waɗansu Allah ya jarabe su da wannan in babu yan tere ba da su ba za su ɓata wani kuma Allah ya jarabe shi da ananiya shi in dai ba ta hanyar shi ba ko ba da shi ba to abin kawai bai kamata ya da shi ba kaga duka wannan yana daga cikin kasancewar halin dan adam yanzu yake tafiya a bakasa to yanka cika bibiyi wannan wannan da mai bin son zuciyar shi da mai bin ra'ayin shi da mai neman yantiran shi da mai kaza kai kace kuma zaka bi su akan abin da suke kai kai ya zaka zama kai ma zaka fice wa Allah amma duk abin da zaka yi da mutum idan ka auna shi da alqur'ani a gurgurdan fahimtar ka da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai taimake ka gano menene daidai kai dai in kai ma ka san zuciya Allah karba mu san zuciya to shi ne Allah ta'ala ta in yattabi'una illa dhann ba abin da mafi yawan mutane suke yi face zato kawai tsammani kaza in dai kaza kaza ne mai yiwa alaka kaza ne kila kaza da aka yi kawai shi kenan ba su neman hakikanin abin su bi shi wa irhum Allah ce babu shakka su kuma ba komi ne ba suke kai illa ya fara sun illa kawai makaryata ne ma na ƙarya ce suke bibiya a kai sai Allah ta'ala ya ce inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin sai Allah yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma al'ummarsa inna rabbaka lalle ka san ubangijinka subhanahu wata'ala shine Allahul ghuyub shine ya san abin da yake boye balle wanda ya fito a fili haka huwa alam bi man dalla an sabilihi shine mafi sanin waye wanda ya bace daga tafarkin sa shine yafi kowa sanin wane ne mafi bacewa daga tafarkin sa dan wani kana ya ganin shi kamar akan daidai yake shi kuma a gurin Allah ba akan daidai yake ba kila abin da yake ba dan Allah yake ba kila yana yi da dan riya kila yana yi da dan kaza kila ma ba akan daidai yake ba wannan Allah shine mai cikakken sani shi ne a alamu biman dalla an sabirihi wanda yake mafi sanin waye wanda ya ɓace daga tafarkinsa amma idan ya ishara a littafinsa ai ya san da kai kai ma ko ba haka ba abinda mutumin da yake sai ka auna bai dace da alkur'ani ba bai dace da ayoyin da ka sani ba bai dace da hadisan annabi da aka gaya maka ai wannan ba da lagun kace to Allah shi kadai sani a kai ba za ka sani sai ka tsaya da kai sai ka sauya hayya ba za ka buta shi ba alkur'ani ya kwatanta maka inda ya dora kan nan shawarar da ya baka abin da yake yin da ya ce ka yi dinan daidai yake da ayar alkur'ani yadda ta ce ai ko hadisan alaihi sallallahu ai Allah da ya sani kuma ya sanar da kai wannan shi da yake kan hanyar daidai ba kan fata yake ba kenan me Allah ya sa maka hankali ya ce kuma yi karatu karkashin karatun kai ne zaka rika auna ma'auni ka gane wa inne ne kan daidai wanne ba akan daidai ba amma sanin na hakikan inna rabbaka huwa alam biman dalla an sabili ubangijin nan naka shi kadai ne mafi sanin waye ya bace daga tafarkinsa wa alam bil mutadin kuma shine ya san su waye shiriyu Allah ka samu daga cikin shiriyu sai Allah ta'ala ya ce fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin to wannan Allah ne ya kawo mu'minin sauki domin akwai wani suka suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kasar waɗansu mutane suka yi yanka ba mu sani ba yankan nasu me suka yi kuma sukan ba mu wannan naman mace alamadaukin sarki ya sauka musu da wannan doka ya ce fakulu min ma zogi rasulullahi alaihi duk daga cikin dabbobin ni'ima ba koyi ba yanzu da ayyukan alade da bismillah zaka ci jaki ba ayyukan da sunan Allah zaka ci to daga cikin dabbobin ni'ima ake waɗanda suke guda takwas samaniya ta azwajin din nan har zuwa ƙarshe sa da saniya raƙumi da taguwa ko rago da tinkiya akuya da mi da dan akuya su da samaniya da azwaji dangin dabbobin ni'ima guda takwas duk wanda ka samu daga ciki an ambaci Allah a wajen yankan shi tokaci yawa ko mace ce ta yanka ka san ada a gargajiya ce mata mata yanka ko ce wai in mata yi sai ta samu yaro dan karami ko dan shekara bakwai ne ta bashi wukan ta rike hannun shi ta yanka ga ga duk babu hujja kawai duk tatsun ya ce ba tatsun ya ce duk abin da aka yanka shi da sunan Allah ka ci shi gaba gadi kuma ya zama to iza an haraddam lokacin da aka yanka shi jini ya ya ya ya zartuwa akwai wani za a bige da mota ko za ta gangaro daga sama shi ke na ce huka huka huka huka ko an ce bismillah an yanka idan jini bai zartuwa wanda za ka ci ba za ka ci ba me ya karanta da kai wani sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ganar da kai cewa ko da dabbar ni'ima ce ko da an ce bismillah an yanka idan jini bai tsartuwa ba to wanda arku zo shi ko wanda bai kamata ka ci ba ba gane yan uwa halal da halal dole idan an zo alqur'ani sai an koma sunna yanzu an ce ku ci duk abin da aka yanka da sunan Allah duka aka ce ko ana fa kulu min ma zikra sunna duk abin da aka yanka da sunan Allah kaga a shaka ce to alade ma an ce bismillah shikenan ya mu ci jaki ma an ce bismillah sai mu ci ko kare ma a sunnar manzan Allah ta tabbatar maka da waɗansu abubuwan da su ba sa daga cikin abin da za ka ci ko da an yanka da bismillah ko liman yanka alade a ya aikin maza da limanci da bismillah duk bai halatta alade ba to haka amma idan daga cikin dabbobin ni'ima ne ko sauran abubuwa na tsuntsaye ko namun ruwa da sauransu ko na farauta duk in aka samu an yanka su da sunan Allah an ce bismillahi to ka ci amma sai Allah ce in kuntum bi ayatihi yu'minun ko in har kun kasance da ayoyin Allah kuka yi imani alamar imani shine ka ci abin da aka yanka da sunan Allah inda yana daga cikin abin da ya zama halal da ya yanka wani kuma zo ce ya rasulullah to waɗansu kuma sukan zo mana da nama wannan naman su ba mu sani ba a can sun yanka ne da sunan Allah ko kuma ba su yanka ba nazara sunan idan kun amsa ku ce bismillah ku ci mun gane wannan yawwa shi wata ya tambaya akan suna yin yanka ne abinda aka yanka da sunan Allah ce wanda ku ana kama su nama ne alai sun yanka da bismillah ko ba su yanka ce to ku ku ce bismillah inda kun san yana daga cikin abubuwan da ake ci na halal yanzu ba tambaya to wai wajen yankan nan kun ce bismillah a tambaya ba ta ka bace kawai ce bismillah ka ce yana daga cikin in kuntum bi ayati yu'minu in kun kasance kun imani da ayoyin Allah sai Allah ta'ala ya ce wa ma lakum alla ta'kulu mimma ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين إذا الله يكتب ما لكم مكي حنفني me ke hana ku Allah ta kulu akan ba za ku ci ba min mazukar su mallahi alai abinda aka ambata sunan Allah a wajen yankan shi ku kada fassala lakum hakika Allah ya rarrabe muku ya bambanta muku ma harrama alaikum ko abinda aka haramta muku kamar cin alade kamar cin jaki kamar cin wasu abubuwa haka nan kuma ma daga cikin dabbobin ni'imar ma aka zo aka tsara muku cewa akwai mataraddiyatu wanda dihatu wa ma akala sabo illa ma zakaitu wa ma zubiya ala nusubi ko wa an tastakasmu bil azlam kaga wannan ma fassara lakum ma harama alaikum Allah ya ce wa inna zalikum tusub wannan sa daga cikin cin su fasikanci kaga cikin dabbobin ni'ima ne amma saboda an sarwantar da rayuwarsu an yanka su a cikin wani yanayin da ba shari'a ba sai Allah ya zaro su dabba ta gangaro daga sama dabba ce aka jehita dabba ce mota ta buge wadan yankanta gashi duk Allah ya zana da abin da aka yanka da sunan gumki duk wani Allah ya bayani ya ce to duk wannan ba za ku ci ba zalikum fisuk wannan cin su fasikanci ne to shine Allah ya ce to me yasa ba za ku ci ba wannan abin da an yanka shi da sunan Allah wa qad fassara lakum ma harama hakikan kuma Allah ya muku ɗaya ɗaya ya rarrabe muku ya bambanta muku abin da yake haramun ne a gare ku illa ma tarzotum ilaihi sai dai in kun takuru a wajen cin shi to nan da kuke da ke saka daratu alai balaguro kuke ba ku da abinci sai ku wata da wata tumkiya katuwa ba magana a yanka a jini bai tsartuwa yankan ma babu za ku barta ai sai ku ɗauka ku ajiye kayan ku a gefe kawai eh kun shi da ba wa in ma a yi gashi ko a yi mai abin da ake da tsinka nan gurushin ba sha Allah ko kuyi gurushin ko kuyi soye ko kuyi miyar dage-dage wani babban malami yana ba da karatu a yan shi ba wa Allah gidan shiru ne kwana uku tukunya wata hau ba ga ɗanbin ɗalibai yana kallo aka wuce da wani tunki a katuwa mai mai ta mutu shikenan ana tsaye da karfin shi a ji a ɗauko mai wani tunke aka ji aka ɗauko gidan mala aka yi da aka yi da uwa mutane suka ji kamshi na tashi ai gari ya gama mala Allah ya wani malami mala ya kuma cin mashi kaza kaza kaza kam gari sai dai gama sai ya tara mutane ya ce na ji abin da ya faru ran nan kun jira ba da umarnin an dawo da tim kenan da ta yi musu ko ta ni halarci a gare da kuce suke haram gare ita kun tambaye ni me yasa ita gida na kwana uku ba dole su kunya ba ana cikin yunwa kun zo kawai ku kuna shan karatu ni ba roƙon ku zai ku ba wanda ya bani to tun da Allah ya halatta mini illa ma tsanantu mai lai dan me zan bari shi yasa na ji aka ɗauko ta aka hede aka dafa aka ci aka koshi aka ji aka zo da saura yayi mana saboda ya aiki da ahir Allah ne to sai ya bari ya mutu saboda baka ganin mutane a yankin mai ta mafi yin mutane to shi gidan shi ba a cikin gobe kuma an zo ana zargin shi ya ci musu haka zargin bai da amfani ke da da ya kace ganin mutane rigar ce kawai zuwan asiri ne na Allah ka ba su da komi wallahi in za mu zala ce idan mutum zuci ku bashi fi sabi lillahi ko da ya zo da doki in garma ko da ya zo da mota mai numfashi ku bashi wanda ke mota baka san me matsayin ta gurin shi ba idan kuma yanzu mun shiga wani yanayi ne kawai na rashin gaskiya mutum ya zama zakin bara ya rika kirkira ƙarya to wanda kaga wata shi ba kuma ta shigo wanda baya hana mutum ya bincika amma da duk za ka yi ka yi saboda Allah ka taimaki mutane saboda Allah madawo Allah ta'ala ya ce wa karfa sana kun maharama rabu kuma Allah madar tu alai shi abin da kuka takura akai shine mutum dan bulaguro ba sai bulaguro ba a zaman gida ba shari'a tana halitta maka cin wa'annan abubuwan da aka ce karkashi madadin ka bane ka mutu ka kashe kanka da yunwa a gara ka ɗauki wannan abin ka cika rayu ka bauta ma Allah shari'ar musulunci ta baka wani dama wa inda kasiran Allah ce yadda da yawa daga cikin mutane ta dudu da bi afwahi suka bacewa da ainihin bakunansu da kuma san zuciyarsu a wayin ne ko yawa la zullabi a wayin ne ko ne ka ta afwahi na'am suna bacewa da san zuciyarsu ne bai gari ilimin ba tare da ilimi ba yanzu misali mutane sun karo ba ta mala aka kasar zuciya suka bi kuma sun yi maganganin ne sun kafurta shi ko kuma sun sa shi cikin masu laifi ba tare da me ba tare da sun sani ba bai gari ilimi ne idan ga mutum ya baka tambaye shi hujja mara dan ka je ka bata shi ko ka yi maganganu a kan shi ko ka soke shi ko ka ci mutuncin shi ko ka tozarta shi tambaye shi ne hujja mafiyan mutane suna bacewa da bi ahwa'ihim da bin san zuciyarsu bai gani ilimin ba tare da ilimi ba inna rabbaka huwa alamu bil mutanin lalle ubangijin ka subhanahu wataala shine mafi sani ga yan ta'adda masu tsallaka iyaka mabandata Allah kan ka samu daga cikin su abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskuren Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah muna roƙonka ka gafarta mana ka samu cikin bayan ga da kake yantawa ka biya mana bukatu mana alkhairi ya Allah Allah muna roƙo ga sauran kwanakan da suka rage Allah ka ba mu ikon jajircewa da ayyukan ibada kuma Allah ka karba mana Allah wannan kasa ta muka zauna da ita lafiya da sauran kasashen musulmi ya Allah muna roƙon ka halin da ake ciki na yaƙi a gaban tsakiya Allah ka ɗauka addinin musulunci da musulmi Allah ka bai musulunci nan jayi waɗannan azzalumai da suka fara ka hari ya Allah ka gaskanta su Allah ka gaskanta su Allah ka ruguza su Allah ka rusa su Allah ka bar musu makircin su a gare su ya Allah muna roƙon ka taimaki addinin musulunci da musulmi kada kan musulmi na duniya ga baki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi